الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم كان متى da watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da hudu ga watan goma shekara ta 2022 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mu mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wash shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala Amin.
idan ba manta ba jiya mun tike ne a ƙarshen turku shaitan fi iblalil insan hanyoyin da shaitan yake bi wajen halakar da ɗan adam yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga cikin madakhilu shaitan madakhilu shaitan hanyoyin ko kuma mashiga madakhil kamar da muke bayani tun a baya jam'i ne na madkhal mashiga guda ɗaya madakhil kuma mashiga da yawa ma'ana inda shaidan yake shigo wa ɗan adam wajen ya ga ya halaka shi a wannan babu imanin zai kama abubuwa masu dama masu yawa wanda kuma suna da amfani kwarai da gaske bi la'akari da su wajen mai kokari mu guje musu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Amin.
malice na farko aljahalu hanya ta farko da shaɗin yake shigo wa ɗan adam wajen halaka shi mafi girma sannan mafi tsada a wajen shi shaɗan ɗin wacce ya fi so ita ce aljahalu ma'ana hanyar jahilci malaita huwa madakhalun azimun min madakhil shaytan shi jahilci mashiga ce mai girma daga cikin mashigan shaɗan da yake shigo wa mutum yace wala nubalighu idza qulna bi anna kull madakhil shaytan minhu tabda' ya ce ba mu wuce gona da iyaka ba ba mai ƙarin gishiri ba idan muka ce kulla madakhil shaitan dukkanin wata ƙofa ko wata hanya da shaitan yake shigo ɗan adam wajen halaka shi minhu tabda'u daga jahilci take farawa da ko ana fata an fahimta ma'ana mala yace idan ma yace duk sauran hanyoyin da zai ambata a baya ko kuma a gaba a gaba to dukkaninsu shaidan yakan biyo su ne ta hanyar zahilci ya ce to bai yi ƙarin gishiri a cikin maganarsa ba ya ce alaihi ta tabidu wa bihi tuqawwi alaihi ta tabidu a kan zahilci ne shaidan yake jingina da shi yake dogara wajen halakar da mutum da shi kuma yake ƙara ƙarfafa hanyarsa لأن الجاهل أيتي سبود شي متمن ديك جاهلي لا يعرف مداخل الشيطان فيفسدها bai iya sanin waɗannan hanyoyi shaidan yake shigo wa mutum ba ballantana ya lalata hanyoyin ballantana ya toshe su wala maka'idahu ba kuma ya iya sanin dabaru da makidodi na shaidani fayubtiluha balle ya bata su ya lalata su wala shabakahu sannan bai san tarko tarkuna da shedan yake gindaya wa mutum ba fayajittani buha ballantana ya guje ta malaiti fayajittabi fayajittabi haka ne ko na'am fayajittabihu ash-shaytanu bi suhulati fayajittabihu ash-shaytanu bi suhulati saboda ka sai shedan ya iya samun damar jansa ya fincike shi da sauki wa ya taghallabu alaihi bi adna hila ya kuma iya samun galaba a kansa komai kankantar dabara shi dan zai iya samun galaba akan mutum matukar akwai jahilci a tattare da shi kama annal jahila la ya'rifu khayra min ash-shar kama yadda jahili yadda al'amarin sai yake baya iya bambance tsakanin alkhairi da sharri baya iya fitar da alkhairi daga sharri wala sunnata min albid'ati haka nan ba zai iya bambance sunna daga bid'a ba فربما أوقعه في الشر وهو يحسب أنه الخير واللوقت ما سيشي أن يأبكد شي يتورا شي تكين أبن ديك الشر ني تتد كان سنة الدين انتي أما كمين أماني الخير يكي أي كتاوى دم جامس وانا زاهلتي ما ليت ربما أوقعه من ال- في البدعة وهو يظنها سنة haka wani lokaci za ka samu sai shaidan ya tura shi cikin abin da yake bid'a ne kirkirarrun al'amura ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koyar da su ba amma shi a tsammanin sama sunna yake aikatawa wa bi hadha yaqulu min al-khasirin da kuma wannan ne ma la yace sai mutun ya zama daga cikin asararru bai sani ba Allah ya kiyaye amin ma la yace qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul kahfi yace qul kace musu ya rasulullah hal unabbiukum shin bana ba ku labari ba bil akhsarina a'mala wanda suka yi asarar aikinsu gaba ɗaya kamar mai tambaya ya tambaya ko mai magana ya magana ya ce ya rasulullah ko ya ubangiji a ba mu labarin su suwaye sai Allah madaukakin sarki ce allazina su ne waɗanda balla sa'ayuhum fil hayatid dunya aikin su ya lalace ya bata a cikin rayuwar duniya suka yi aikin da yake lalatacce batacce Allah maɗaukakin sarki babu ruwansa da aikinsu a rayuwarsu ta duniya amma matsalar shi ne wa hum yahsabuna su a tsammaninsu a zatansu yuhsinuna sun an kyautata aiki suke yi wa an fahimta haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce su ne wanda suka fi kowa asara a duniya wanda suka yi asarar aikinsu da rayuwa- da rayuwarsu ta duniya zuwansu duniya bai musu amfanin komai ba duk abin da za su aikata asararsu suke yi su ne waɗanda a sun yi aikin da yake babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da shi amma su tsammanin su kullum kyautata aiki suke tsammanin suke wani aikin da suke Allah maɗaukakin sarki malada zai ba su to waɗannan su ne waɗanda suka fi kowa asara a cikin rayuwarsu malai ce wal jahalu ya tumisul kalba shi jahilci ɗaya daga cikin illolinsa yana yin yimki yana rufe zuciya yana sanya a- a- yana sanya murfi akan zuciyar mutum ta yadda baya iya fahimta alkhairi wa yu'mil basira yana kuma makantar da basirar mutum baya iya fahimtar abin da ya kamata a ce ya fahimta wa min huna mala yace daga nan ne yakunu aljahilu lishaytani gharaban sai shi jahili ya kasance a wajen shedan gharaban wani target nasa ma'ana wani abin da shedan zai yi amfani da shi wajen aiki فيود- فيوجه إليه سهام الش- الشبهات وصبوم الش- الشهوات سواء لك كيف سيشي لن يفسكن تدى سهام الشبهات كبيو ينسى نشبهه إزوى لزاهلي وصموم الش- الشهوات da kuma dafi na sha'awoyi kai tsaye sai shaidan ya fuskantar da su zuwa ga wanda yake jahili dan ya san idan ya harba idan ya saki wannan dafin nasa to kai tsaye za su shiga jikin jahili su yi masa tasiri amma duk mutumin da yake garkuwar jikinsa ta yi ƙwari garkuwar jikinsa akwai abubuwan da suke kare ta to sai ka samu ƙaramar cuta ba ta mai illa amma duk mutumin da garkuwar jikinsa ta yi rauni ya kasance ƙaramar cuta za ta shiga ta mai tasiri to sai ka samu cututtuka sun fi tasiri a kansa to haka al'amarin yake mutumin da ya karatu kamar karatun da kake yi na addini garkuwar jikinka take ƙarawa ƙarfi ba kowace ƙaramar cuta ta zo ta tafi da kai ba wata cutar ma sai ta zo ta shiga jikinka ba ka ba sani ba a ƙwayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a jikinka wanda suke faɗa da cuta su kashe ta ma baka sani ba to amma duk lokacin da aka ce garko jikin mutum ta yi ƙarfi waɗannan sinadaran da suke kashe cututtukan sun yi rauni to me kake tsammani kowace ƙaramar cuta sai ta shiga jikin mutum sai ta abin da ɗinsa shi sa za ka ga a ƙa'ida mutumin da yake ƙaramin yaro daga shekara bakwai abin da ya kai talatin har zuwa talatin da biyar saurayi har zuwa arba'in za ka samu cututtuka ba su fiye mai tasiri ba amma daga lokacin da mutum ya wuce arba'in to kuma shi kenan saboda mai garko jikin mutum tana ƙara rauni ne yana girma garko jikin mutum tana ƙara rauni to haka al'amarin yake lokacin da mutum ilimi yake shiga jikinsa yake ratsa shi to insha Allah ta'ala ba kowace shubha ba kowace sha'awa da shaɗan zai cillo mai za ta yi tasiri a kansa saboda ka sai dai ta cillo masa ta daki jikinsa ta faɗi babu abin da za ta yi masa insha Allah ta'ala malaka fa idza wasala ila tilka al-ghaya idan mutun ya kai zuwa ga wannan gayar wacce shedan zai harbo masa abubuwan sa na yaki a kansa ittakhadahu ash-shaytanu jundan sai shedan ya rike shi a matsayin sojan yakin sa shi ma shi ma ya mai da shi mataimakin sa yanshuru bihi al-fasada wanda zai rinka yada fasadi da shi ta hanyar shi wannan jahilin da bai yi karatu ba fil ardi a doron kasa wa yasuddu bihin nasa anil haqqi zai kuma rinka toshe mutane daga gaskiya da ta hanyarsa eh zai mai da shi kayan fadansa kenan shi zai rinka taimaka masa wajen hana mutane bin Allah madaukakin sarki zai rinka taimaka masa wajen toshe mutane daga bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alhali shi wannan mutumin da yake wannan aikin bai san shaɗan yake wa aiki ba me yasa bai sani ba saboda jahilci saboda jahilci da yawa daga cikin waɗanda suka bata a zamanin yanzu irin batan da suke kai wallahi ba su sani ba tsammanin su daidai suke yi. tsammanin su daidai suke wani wallahi zuciyarsa zuciyarsa cike take da yaqini akan abin da yake daidai yake yi. bai sani ba to amma an dora shi ne akan abin da yake ba daidai ba kuma ah, bai yi kokari shi ya tashi ya je ya yi karatu ba balle ya gane daidai da rashin daidai shi sa kullun nake ga mana duk masu cewa ai su yanzu ba su san wanda za su bi ba ana gara su nan a gara su nan kamar bal da sauransu to in ka ji mutum yana faɗa ka bai yi karatu ba amma idan kai karatu wallahi ba wanda isa gara ka babu wanda isa gara ka amma ya gara ka zaka ji ka tsaya inda ya kamata ka tsaya eh ba zai je ya gara wani ba wani- wani ya fasin da kai nan wani ya ƙara fasin da kai nan ba za ta yi ba rashin karatu shi yake jawo wannan insha Allah ta'ala duk inda zamani ya kai ya komo ya lalace zaka samu kana nan tsaye akan sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da duk wani abin da ya kamata annabi ya gaya mana ya gaya mana baka sani bane kawai shine sai ka ce ana ana wasa da hankalinka ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza to wanne zan bi to ka ji ba ka gani idan da ka yi karatu zaka gane wanne zaka ba ci saboda haka yan uwa karatu ita ce kadai hanya ah, da za ta jawo mutum tsira a gaban Allah gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya samu dace amin
malai to bi hada yasiru min hizbi shaitan da irin wannan ne kuma mutum bai ankara ba sai ya zamto daga cikin rundunar shaitan in ana lissafa rundunar shaitan ƴaƴan shaitan da suke wa shaitan aiki to mutum dole a salisu dinsa a ciki yana ciki bai sani ba ala sai Allah sai a ce malai ce sai Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara inna hizba shaitani hakika rundunar shaitan humul khasiruna sune asararu walidha qila shi sa wani mai hikima yayi waka yake cewa wa fil jahli qabla al maut maut li ahlihi fa ajsamuhum qabla al qubur qubur wa in imru'un lam yahya bil ilmi mayitun falaysa lahu hatta an nushur nushur Allah kiyaye amin yace wa fil jahli qabla al maut yace a cikin jahilci duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin jahilci qabla al maut tun kafin ya mutu to mautul li ali mutuwa ce ga ma'abotansa ma'ana shi jahili tun yana tafiya da ransa da kafafuwansa yana motsinsa a haka matacce ne kawai kawai gawa ce kake kallon ta tana motsi ina ba ta an fahimta yace fa ajsamuhum qabla al quburi jukkunan su tun kafin a sa su a cikin kaburbura quburu su ma kabur- su ma kaburbura ne eh, su ma kaburbura ne wa in imru'un lam yahya bil ilmi duk mutumin da bai rayu da ilimi ba mai yi to matacce ne duk mutumin da aka ce bai rayu da ilimi ba matacce ne saboda saboda ilimi shi yake raye mutum ilimi shi yake raye mutum a Allah madaukakin sarki ce afa man huwa mayyitun ko yawa a baka ganin wanda yake matacce sai Allah madaukakin sarki ya raya shi abinda ake nufi da rayuwa a nan wajen ba fa rayuwa ta mutum ya mutu a da masa da ransa ba a'a baka ganin wanda yake jahili bai san komai ba sai Allah madaukakin sarki ya raya shi da wahayin da ya aiko annabi da shi saboda wahayin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi da shi shine rayuwar mu take a cikin sa kamar mutumin da babu ruhi a jikinsa ne gawa ce kawai to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwatanta mutumin da yake yawan ambatan Allah da mutumin ba- da baya ambatan Allah mutumin da yake da karatu da mutumin da baya karatu haka suke yace falaisa lahu hatta nushuri nushuru yace har lokacin da za a tashi mutane zuwa a musu hisabi shi shi shi wannan tashin ba zai masa amfanin komai ba eh shi wannan tashin nasa ba zai ba zai amfane shi ba dan an tashi ma hisabin da za a yi masa abin ba zai masa dadi ba Allah ya kiyaye amin yace wa mimma wa mimma dakhil shaytan ala al-jahili daga cikin mashigar da shaytan yake shiga wa jahili annahu yasudduhu an talabil ilmi yana kokari iyakacin iyawarsa ya toshe mutum ya hana mutum kaiwa zuwa ga neman ilimi ya hana ka neman ilimin addini babu wani uzuri kuma da zai saka ki neman ilimin addini nan amma shi dan ne yake ga maka wasu maganganu wanda za su yi tasiri a gare ka wa yaqulu lahu sai ya ce da mutum ayajmalu bika an tajlisa amama al-alim jilisata talib wa anta qad kabirta yanzu zai kyautata zai kyauta a gare ka a matsayinka na babban mutum ka zauna a gaban malami zama irin na ɗalibi bayan ka girma bayan ka girma da ƴaƴanka da jikoki da kaza kuma ka zaga zauna ana koya maka karatu kamar kai fa yardi bil jahli shi kenan sai ga mutum ya yi da jahilcin sa sai ce kuma haka ne ba eh saboda yawa saboda sai ce kaga malaman da suke karantawa galibin su dinna girme su su ba na haife su saboda haka ba zai zo na gaban sai karatu ba ina fata an fahimta na sha maimaita irin wannan amma za ka ga idan abin da ya shafi duniya ne baya bambancewa tsakanin babba da karami haka ne ko yawa idan kuɗi za a bayar ba zai ce kuɗin yaro bane ba zan karɓa ba sai wannan kuɗin yaro ne ke raba shi saboda haka sai dan uwana da tije ne zan karɓa to amma idan ilimi ne sai ce ai ilimin wannan ai yara ne ba zai je karatu ba ina fata an fahimta shi ilimi karatu wanda ya yi shi kawai ya yi shi ba ruwansa ba ruwansa ba ruwansa da yarinta ba ruwansa da yarinta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nada yaron da bai fi shekara bakwai ba yake mutanen salimanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa hadisi na cikin bukhari lokacin da suka musulunta mutanen mutanen suka musulunta sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ci ku zabi wanda ya fi kowa iya karatun alqur'ani a cikin ku ya muku limanci ai dan mun karanta nan a cikin suratul salatin nabi ko za ku iya tunawa da suka duba sai suka ga wanda ya fi kowa iya karatun alqur'ani dan karamin yaro ne bai bi shekara bakwai ba a duniya yaro dan shekara bakwai nawa yake kuma su dole su bi umarnin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi haka suka dauke shi suka sa shi in yi sallama wani lokacin in yi sujada sai ga al'aurarsa ta bayyana saboda rigar da yake sa ya karama ce ta yara sai da aka yi kudi-kudi aka dan sai masa riga yake sawa idan kare al'aurarsa ya ce shi ɗaya daga cikin abin da ya masa daɗi ke na wannan abin da aka sai masa dan limanci ce ya masa daɗi ƙwarai da gaske ta haka al'amarin yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a shi lokacin da Allah ya aiko shi a cikin mutanensa babu wanda ya girbe shi akwai wanda ya haife shi ma akwai wanda ya haife shi lokacin da aka aiko shi shekararsa nawa arba'in ina fata an fahimta shekara arba'in ka ce shekara arba'in ka ce kamar ni ɗin nan kenan kamar ni dinnan kenan kaga haka kamar yadda shekaru na suke haka aka aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga yanzu kawai sai sai babbe ya ce ai yaro ne ba zan bi shi ba ina fata an fahimta shi karatu ba shi da ba shi da yarinta idan yaro yayi shi sai ya dauka a wajensa idan babba ma yayi shi sai ya dauka a wajensa karatun ake kallo ba mai karatun ba Allah ya sa mu dace amin
malam yace qala qala abu abul hasan al-mawardi imam al-mawardi yake cewa wa rubama mtana'a al-insanu an talabi ilmi likibari sinni wani lokaci imtana al-insanu mutum yakan ki an talabi ilmi wajen neman ilimi likibari sinni saboda yawan shekarunsa saboda ya girma wastihya'uhu min taqsirihi واستحيائه من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره دوكما يكي جن كنيا min taqsirihi wajen gajiyawarsa da kasawarsa da takaitawarsa a lokacin da yake shekarun yarinta a ayyata allama fi kibarihi yana jin kunya ya koyi karatu lokacin da ya girma farabiya bil jahli saboda ka sai yarda wa kansa jahilci ay yakuna mausuman bihi ya kasance jahilci ya kasance kamar ita ce alamar da ake gane shi da shi mutum ya yarda wa kansa haka wa atharahu ala al-ilmi ya kuma fifita jahilcin akan ilmi ay yakuna mubtadi'an bihi kada ya kasance yanzu ne lokacin da zai fara ilimi bayan ya girma sai ga ai bai kamata bayan ya kai shekara 60 bayan ya kai shekara 70 shekara 50 shekara kaza ya ce zai fara neman karatu ba wa hadha min khada'i al-jahl wa ghurur al-kasal malai to yana da daga cikin yaudarar jahilci da kuma ruɗuwa ta kasala da gajiyawa li'anna al-ilma idza kana fadilatu saboda shi ilimi idan ya kasance falala ne faragbatu zawil asnan minhu wal ibtida'u bil fadilati fadila wannan akwai wani abu ina gani idza kana fadila faragbatu zawil asnani minhu akwai wani abu ko aula yawwa ni na babu amma na ga ɗaya nuskar akwai saboda haka kwaɗayin idan ilimi ya kasance abu ne mai falala to ya kasance masu shekaru shi kwaɗayin samun ilimin aula wannan shi ne abin da ya fi ya ce walifci da'o bin fadila saboda fara abin da yake mai falala fadilatun shi ma falala ce wala in ya kunu shakhsan muta'alliman aula min an ya kunu min an ya kuna shakhsan jahilan mala ya ce mutum ya kasance tsoho shaykhan ko ba shak- ba shak- ba shakhsan ba shaykhan wala in ya kuna shaykhan muta'alliman aula min an yakuna shaykhan jahilan mutun ya kasance dattijo tsoho muta'alliman mai kokarin neman ilimi shi yafi masa falala da daraja da a ce ya kasance tsoho mai mai mai jahilci haka ne ko yawa wa qad qila yace malai ce ana cewa la in la in tamutu taliban lil ilmi a ce ka mutu a matsayin mai neman ilimi khairun ya fi maka alkhairi min an ta- min- min an ta'isha qani'an bil jahli sama da a ce ka rayu qani'an bil jahli kai da jahilcin da yake kanta ma'ana mutum ya mutu a matsayin mai neman ilimi shi ya fi masa alkhairi sama da mutum ya mutu a matsayin wanda yake jahili فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي علي بن أبي طالب ألا كار مسير دايتي اغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامس فتهلك yace ka wayi gari a matsayin waɗannan abubuwan guda hudu ko biyar yace na farko ko ne ka kasance malami ko ka kasance mai koyan karatu ɗalibi kenan ko ka kasance mai sauraron karatu ko ka kasance mai son karatu mai taimakawa karatu kenan yace wala takunil khamis kada ka zamto na biyar din fatuhlik sai ka halaka fa in wajada min al-jahili raghabatan fil ilmi duk lokacin da jahili koda ya girma yayi kwadayin fara neman ilimi qala lahu sai shaytan yace da shi in ta'allamta al-ilma wa lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka ka sani fa idan kai karatun nan fa baka kuma baka kuma yi aiki da shi ba to ilimin zai zama hujja ne akan ka tunda ka girma dai zai gwanda ka zauna kawai saboda yanzu ma an kai karatun baka da lokacin da zaka yi aiki da shi ka girma kuma idan baka aiki da shi ba hujja ne akan ka sai Allah ya kama ka sai shi ya ga masa haka fa ajmala bika alla tata'allamahu likai takhiffa mu'nataka wa yuqawi udraka yace to abin da yafi maka kyau Allah tata'allamahu kai zaman ka kada ka je ka koyi karatun nan likai takhiffa mu'nataka domin nauyin da ke kanka zai ragu ma'ana nauyin daukar ilimin idan baka dauke shi ba to ka samu sauki kenan wa yuqawwi uzraka kuma uzurinka a wajen Allah zai samu ƙarfi ma'ana zaka samu uzuri mai ƙarfi da zaka ga Allah madaukakin sarki ai ni ban sani ba haka shedan zai ga masa wama alima almiskinu mal yace Allah sarki miskinin bai sani ba anna alilma huwa alladhi yakshifu anhu tilka dhul shi ilimi shine yake yaye masa wancan duhun wa yazihu anhu tilka almihal ya kawo masa da wannan jarraba da yake ciki فهو المرشد المعين شي علمي شيني mai shiryawa kuma shine mai taimako kama qala ahad ulama kama yadda ɗaya daga cikin malamai yake cewa talabana al-ilma li ghayri Allah yace farko mun fara karatu ne mun fara neman ilimi ne ba dan Allah ba sai mun fara neman karatu ne kawai domin tsare kuma suna nema ko dan mu gogayya da su ko abin da ya kama da haka yace fa abal ilmu sai shi ilimin yaki ayyakuna illa lillah dole sai da ya tankwara mai kasance mana daga baya zamto saboda Allah ma'ana asalin neman karatun da suka fara ba su ba su fara shi don Allah ba to amma shi da yake ilimin akan kansa haske ne sai da ya tankwara su kuma suna jin a- a- ayoyi da hadisai na ikhlasi da yin abu don Allah wannan duk me kai su zuwa ga jin waɗannan abubuwan shine ilimi saboda haka ilimin sai ya canza su daga yin asalin niyyarsa ta ta rashin ilimi don Allah sai da da su ilimi don Allah ina fata an fahimta وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه وانا متين يتي ده صحابي ابو هريره الله قال masa yadda yace uridu an ata'allama al-ilma yace ina so na koyi ilimi wa akhafu an udayyahu amma abinda nake jin tsoro shine ina jin tsoro na ilimin kuma na tozarta ilimin fa qala sai sahabi abu hurairah yace da shi kafa bi tarkil ilmi ida'ata ya ce to ai ya ishe ka barin ilimin da kai rashin koyon ilimin ya ishe ka tozarci kadai shi kansa rashin koyon ilimin da kai babu abin da ya kai wannan tozarci ba dai tsoron da kake ji ka ilimin ka tozarta shi ba to shi kuma rashin ilimin menene ce saboda ka tozarta rashin koyon ilimin da kai ya fi ka koyi ilimin ka tozarta shi Allah madaukakin sarki ya samu dace amin wa min al'ajabi malaiti na daga cikin abin mamaki anna shaytana hakika shaytan yukhayyilu li ba'd al-juhal yakan suranta ga wasu daga cikin jahilai annahu alimun shi jahilin ya dinga dauka cewa mai ilimi ne shi subhanallahi wato ɗaya daga cikin mafi girman makira ta shaytan kenan mutum jahili ne babu abin da ya sani amma kuma sai shaytan ya ce masa shi malami ne kuma ya yadda a ce matsayin shi malami din wa haza muntaha talbis malai ce wannan shine a kaiwa matuƙa wajen rikita wa mutum lissafi wajen takuɗa masa al'amuransa wa qimmatul ghurur da kaiwa ƙololuwa wajen rudan mutum wa qad qasama al-khalil ibn ahmad an-nas min haythu al-ilm ila arba'ati aqsam yace babban malami al-khalil ibn ahmad ya raba mutane kashi hudu abin da ya shafi neman ilimi faƙala ya ce akwai mutumin da arrijalu arba'atun ya ce mutane guda hudu ne ya ce akwai mutumin da rajulun mutum ne ya dari ya sani wa ya dari annahu ya dari kuma ya san cewa ya sani ya yi karatu kuma ya san cewa ya yi karatu sai ce fa zalika alimun wannan malami ne fas'aluhu ka je ka tambaye shi don ka samu falala na ba ta fahimta ya ce wa rajulun ya dari akwai mutumin da kuma ya sani shi ya yi karatu daidai gwargwado amma wala yadari annahu la yadari wala yadari annahu yadari bai san kuma ya sani ba yayi karatu amma bai san ya sani ba yace fa zalika nasin wannan mai mantuwa ne fa zakiru ku tunatar da shi ku ga masa Allah ya masa wata falala ya tashi ya aiki da ita ina fata an gane to wannan shine na biyu yace wa rajulun akwai mutum na uku la yadari shi bai sani ba amma wa yadari annahu la yadari shi kuma ya san bai sani ba eh kaga wannan bai saukin kai kenan shi bai sani ba kuma ya san shi bai sani ba in ana bayani yawwa in ana bayani akan batun ilimi baya sa baki eh saboda ya san bai sani ba zai ce ku ne malamai akrama kallahu yawwa tambaye malamai to kaga wannan Allah ya saka mai da alkhairi amin baya shiga gonar da ba ta sama wannan sha'anin sa mai sauki ne sai malai ce fa zalika mustarshidin a fa'allimu yace wannan mai neman shari'a ne ku sanar da shi sai na ƙarshe wa rajulun da mutumin da la ya dari shi fa bai sani ba amma wala yadari bai san annahu la yadari bai sani ba shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba shi ne wanda malaki bayani akan sa yace fa zalika jahilu yace irin waɗannan shine jahili a farfaduhu ku guje shi ku kaurace masa ku watsar da shi eh wannan yana da hadari kware da gaske eh kana da hadari kware da gaske shi bai sani ba amma bai san bai sani ba Mm, bai san bai sani ba wa qala abul qasim al-amidi abul qasim al-amidi ya waka ya wake sai ke cewa idza kunta la tadri wa lam taku bil ladhi yusailu man yadri fa kayfa idan tadri yace idan ka kasance baka sani ba kuma baka cikin wanda suke tambayar wanda ya sani yace to ta yaya za a yi ka sani ina fata an gane baka sani ba kuma baka tambayar wanda ya sani ta yaya za a yi ka sani ba za ka sani ba yace jahilta wa lam ta'lam bi annaka jahilun ka mutun ya jahilci abu amma bai san cewa ya jahilce shi ba bai sani ba kuma bai san bai sani ba famalli bi an tadri bi annaka la tadri yace to ta ya za a yi na sanar da kai baka sani ba ta ya za a yi na sanar da kai cewa baka sani ba da wahala eh da wahala shi sa malamai suke cewa idan zaka tattauna da mutumin da yake mai karatu tana da sauƙi sosai da sosai in za ka kawo masa hujja guda ɗaya ku gama magana ku akanta ya gamsu da ita amma mutumin da yake da irin wannan siffar ta la dari wa la dari annahu la dari wallahi za ka kawo masa hujjoji ɗari babu ruwansa da su eh zai sa kafa kawai da molan kansa ya share su shi bai yadda ba kawai bai yadda ba yace idza jita fi kulli al-umuri bi ghummati idan ka zo a cikin kowane irin al'amari da bakin ciki da damuwarka fakun haka za arban ya dussukan labi ya dare ya ce to ka kasance kamar ƙasa ce a wajen wanda ya sani taka ka don ka samu abin da kake bukata ma'ana ilimi in za ka same sai ka yi mai sai ka yi ƙasa-ƙasa da kanka ina fata an fahimta dole sai ka nuna kai ba kowa ba ne sai ka jefar da koda kana da karatun sai ka jefar da naka karatun in akwai wanda ya fi ka karatu don ka je ka samu a wajensa to haka sha'anin ilimi yake yace wa min a'jabil ashiya'i na daga cikin mafi ban mamakin al'amara annaka la tadri ya kasance baka sani ba wa annaka la tadri kuma ya kasance baka san bi annaka la tadri cewa baka sani ba to wannan shine abin da yafi kowanne matsala malai ce madakhilu shaytani ala aljahili kathiratu la nastati'u ihsa'aha malai ce mashigo mashigogi na shaytani suna da yawa kware da gaske ce ba za mu iya iyakance su ba wa yakfika a mashigogin shaytan akan jahili tun da akan jahili muke bayani suna da yawa kware da gaske ba za mu iya iyakance su a ɗan wannan score ɗin ba wa yakfika an ta'rifa anna kullal madakh anna anna anna kullal madakhil minha tatafarra'u yace ya ishe ka dai ka san matsala a da muni na jahilci shine dukkanin wata mashiga da shedan yake shiga wa mutum to daga jahilci yake yin rishi daga jahilci yake daga jahilci yake tashi yayin wani wala Allah madaukakin sarki ya samu dace Amin.
to wannan shine mashiga na farko jahilci a sai dai abinda nake so in ja hankalin mu akan sa yan uwa duk lokacin da aka yi bayani akan jahilci ko ilimi ana bayani akan ab- a, jahilcin ilimin addini ina fata an fahimta yan uwa Na'am.
sannan ana bayani ne game da ilimin addini mu fahimci wannan duk lokacin da aka yi bayani akan ilimi ana bayani ilimin addini duk lokacin da ka ji a shari'a an ce jahili to ana bayanin wanda bai san ilimin addini ba gwaru-gwaru ma'ana shi ne idan mutum ya yi ilimi ilin ilimin da ake ce masa ilimin zamani ko da ya kai matsayin profesa amma bai san ilimin addini ba wannan addinin ta jahili ne an gane? jahili ne wannan sosai ko da ya kai matsayin profesa bai san ilimin addini ba bai iya fatiha ba bai iya haɗa baki ba bai iya kaza ba to wannan jahili sunansa kamar yadda su ma wanda suka zo da ilimin zamanin abinda suke gani kenan ko da ka haddace alkur'ani izu 60 ka rubuta shi ka san tafsiri sai da baka yi ilimin boko ba me suke kiran mutum E- e- illiterate ne kai har yanzu eh kana da illiteracy kenan ma'ana kana da jahilci har yanzu to kaga mu mu ya kam- am- a- mu ya kamata mu musulmi mu ya kamata a- a- wanda ba shi da ilimin addini wannan kallon ba su ba dan mutumin da duk ya san ilimin addini ya san alqur'ani ya san hadisi wallahi ya wuce a kira shi jahili eh ya wuce a kira shi jahili saboda haka duk lokacin da aka bayani ilimi yan uwa ana bayani game game da ilimin addini kamar yadda imamu shafi'i ke cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tanwih laysa bit-tanwih fal-ilmu nasbuka lil-khilaf fasahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih yace idan ka ji an ce ilimi shine qala Allah qala rasulu qala as-sahabatu Allah yace manzo yace sahabbai sun ce wannan shine ilimi Na'am.
ya ce mal ilmu na suka lil khilafi fasahatan ba ilimi bane ka rinka kawo zancen wani mai fasaha ko zancen wani filosofa ko zancen wani abu ka rinka hada shi bainar rasul wa bainar ra'ayi faqih tsakanin ra'ayin annabi da kuma ra'ayin wani mai fasaha ya ce wannan ba ilimi bane ba ilimi bane saboda haka ilimin addini yan uwa shine yake da muhimmanci a rayuwar mu ta yadda ba za mu iya rayuwa sai da shi ba ba kuma kullum idan ina bayani ina cewa ba lallai sai ka yi ilimin da za ka zama malami ba don Allah maɗaukin sarki bai kaddara a cikin al'umma kowa ya zama malami ba amma dai Allah laƙalla ya kasance kana karatun addini don ka wayar da kanka daga jahilci don abubuwa da yawa da ake rikici a kansa ka iya fitar da kanka daga kansa wannan shine abin da ya zama maka dole Allah subhanahu wataala ya samu dace sai sati mai zuwa idan Allah ya kama yan uwa sai mu dora daga inda muka ah, dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka